الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاهدها ومن شاهدها watan balbaya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha daya ga watan shida a shirkoniyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasafinmu na arba'in da hudu daga cikin jerin biyar karatu ta kallon shafin la ilaha illallah معناها شروطها نوافذها وظاهرها كتاب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى عندما المسلمين وسمن تابا معنا أسكن أمام الثالث أصابنا في ورور كما شهادة لما لا يمس تاكيد من لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة shine mutumin da yake yarda da kafircin wanda Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar masa da cewa shi kafiri duk mutumin da Qur'ani ko sunna ko dukkan su suka tabbatar da kafircin shi kai kuma sai ka yarda da wannan kafircin nashi to kai ma ka zama kafiri ina fata ka wannan shine annabi misali wato abin da ke warware kalmar shahada ainihin wato mun gangaro za mu tafi kan farkon shafi na hamsin da bakwai inda ma da yake cewa qala subhanahu innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul bayyina cewa innal ladina kafaru lallai waɗanda sun ka kafirta min ahli alkitabi daga cikin ahalin kitab ahalin kitab wanda suke da littafi daga sama da an ce ahalin kitabi a qur'ani ana nufin yahudu da kuma nasara a kowannen su yana ikirarin cewa an sauke masa littafi daga ainihin wato sama kuma addininsa addinin sama ne wanda yake da jagoranci na manzo da kuma annabi sai dai abinda suka manta shine shi shari'ar musulunci da ta zo ta goge duk wata shari'a manzancin manzan Allah da ya zo ya soke duk wani manzanci ma'ana ba ana cewa wannan manzon ya tashi daga manzo ba abinda ake nufi shine shari'ar sa ta daina aiki wannan shine abin da ya tabbata don haka dole ne a dawo a ainihin wato a bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wanda ya yi wannan ko da dai yana cikin wancan addinin to sunansa kafiri domin ya kafin cewa abin da Allah mafafakin sarki ya ainihin wato tabbatar a cikin alkur'ani cewa wato a wai za a kamna ni sa ga bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa idza akhadna mithaqakum da kuma lokacin da Allah ya ɗauki alkawari tsakanin banu Isra'il cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah don haka ko da a ce suna da alaƙa da littafin annabi Isa ko annabi Musa to karancewa sun ki su bauta wa Allah shi kaɗai wannan ya mai da su kafirai ko da dai suna cikin ma'abota littafi da haka da Allah ya tashi a nan sai ya ainihin wato ambace su su su uku wanda a wata aya Allah ya ambace su su su uku kamar yadda muka ambata satin da ya gabata na farko da Allah ya kai sai ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin ma'abota littafi sai ce wal mushrikina da kuma mushrikai kaga aka ce waɗanda suka kafirta aka ce ahlul kitabi kuma aka ce mushrikai to sannan akwai almajus maguzawa wal majusa maguzawa waɗanda su ba sa cikin alkuffar an ce alkuffar waɗanda suka kafa cewa Allah ta hanyar bautawa wani Allah su maguzawa ne ma'ana waɗanda kwata-kwata ma ba su da addini ba abin da suke ikirari da gina addini sannan sai mushrikai wanda suna bautawa wani Allah sai ahlul kitabi waɗanda suna da ikirarin addininsu daga sama yake amma ba kaɗai ta Allah suke da da bauta ba waɗannan su ne a sunafin kufur al'arba'a dangin kafirai guda huɗu. ina fata a fahimta al-matus al-kuffar al-mushriki sannan ahlul kitab wasu na ƙarawa da al-mu'aqqina wato waɗanda suka kafa cewa Allah ta hanyar in yarda da sunaye da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ni ma wannan na wani nau'i ne na kafirci to duka waɗannan da Allah ya tafi tattara su sai ce gaba ɗaya yan mota ne sai sun dawo sun yarda da abin da Allah ke bukata su yarda da shi an gane maganar da ke ko Allah ya ce dinari jahannama suna cikin wata jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikinta sai Allah ya ce ulaika kun sharrul bariya waɗannan su ne mafiya sharrin halitta da Allah ya taɓa yi a doron ƙasa in kana neman mafiya sharri ka samu kafirai da mushrikai da majusawa da mulkidawa da dai sauransu an gane ko bada yace wa ahlul kitab abinda Allah ke nufi da ahlul kitabi a cikin wannan aya al-yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara yahudu da kiristoci wal mushrikuna abinda ake nufi da mushrikai a cikin wannan aya kuma allazina abadu ma allahi ilaha su ne waɗanda suka bauta wa Allah tare da wani Allah wa ma'budun kuma suna da abin bauta bayan ko ma bayan sa subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne kafirai ko kuma su ne mushrikai قال الله قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله مدوكين سركي يا فدا وانا cikin suratul maida yace laqad kafara alladhina hakika waɗannan waɗanda suka ce inna allaha huwa almasih lalle Allah shine almasih ibnu maryam dan maryam waɗannan mutanen sun kafirci kaga suna cikin masu littafi daga sama amma abin da ya da su kafirai suka ce Allah shi ne annabi Isa annabi Isa shi ne Allah su wannan shi ne abin da ya mai da su kafirai kamar da duba ka ga yadda Allah yake bayyana kafircin waɗannan mutane wanda suka ɗauki annabi Isa Allah da kuma yadda al'ummar mu take nema ta nuna waɗannan mutanen ba kafirai ba ne kuma wani rainin hankali wai har wasu daga cikinsu ma suna cewa su kar a ce musu arna kar a ce musu kafirai ko ba haka ba ne kwanan nan an samu wani wanda ya fito ya yi audio ya jingina shi zuwa ga wani daga cikinsu wanda ya fito ya barranta kansa daga wannan yana cewa duk wanda ya ce muku arna ku kashe shi ko ba haka bane wanda duk ya ce muku kafirai ne ku kashe shi wai su wai ba sa zuwa gina su kafirai domin za a gina ku ko ba haka bane ba ba abin da za a gina ku sai arna kawai kafirai bayan yi haka da wani masakwace ba da ma yana da yaron sai yana jira mar shago to suna da makoci kafiri na kai ne idan ya zo zai sai kaya ba da kai yaro nawa na wace to kafiri wannan da ya dubu na ɗaya ne har ne wannan dubu biyu da ɗari biyar biyar yawanci sai baban baya nan yaron yake faɗa masa haka wata rana baban ya dawo sai shi wannan kafirin ya zo ya sami yake ce masa yaron ka nan da kake bari a shago yana da hankali yana da nutsuwa matsalar su guda ɗaya idan na zo sai ya wurin sai dinga ce mun kafiri ya dinga ce mun harkar wannan abu baya mu kai da gaskiya ne sai mutu ka san me nake so da kai ce ita dan kafiri billahi da zai kafiri ne gara ma faɗa ba gaskiya babu wani kauce kauce dan kafiri wallahi kafiri da yau wata ne nan din yana saba da ba ya yi dan kafiri wallahi kafiri ne ba wani magana ina fata a fahimta da ne ba ka sallah ka kafiri ne ba ma ka saboda sai yana mutane hankali wani zuwa suna cewa su kar a kira su kafirai kar a kira su arna ai ai ga ai gara ma kafiri dan kafiri da larabci ne amma asalin kalmar da Hausa arna kai arni haka ba ta gidaje ta ku ba su hausa ba sa san kalmar arna a ku ta shigo musulunci mana ba shi kenan magana ta gane ba yi duk da ba ka so Allah ya sa ku dace da haka Allah ya ce waɗanda suka ce annabi Isa almasihu ɗan Maryam Allah ne waɗanda sun zama kafirai wa qala subhanahu Allah ya sake faɗa cikin suratul maida yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha khaliqu thalatha hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan ukun alloli guda uku ne to lalle ni ma wannan ya zama kafiri domin suna cewa Isa Allah Maryam Allah Allah ma Allah ko Allah uba Allah da Allah ruhi ne sarki ba haka suke faɗa ba duk wanda ya faɗi wannan aqidar trinity kenan yawwa ya sa wani daga cikin masu wa'azi irin na kafiran nan yana yana kafirai a wurin ya ce ya jima bai ga jahili irin wato kirista ko kuma barasai ya ce wai one plus one plus one was equal to one ya ce according to Christian mathematics daya a tara da daya a ƙara tarawa da daya wai ɗaya ne amma ba a lissafin Allah a lissafin kiristoci Allah uba Allah annabi Isa Allah ruhi ne sarki kuma duka Allah ɗaya ne a lissafin su kun ambaci abu uku kuma kuna cewa ɗaya ne ban gane ko kuka ta ba yau wannan shine fansar jahilci mu ne ga cewa ya uku kai ka faɗa da bakin ka kuma kana so ka mai da su guda ɗaya na fata ana fahimta Allah ya shirye ka wa qala subhanahu Allah ya sake cewa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina Allah ya faɗa cikin suratul nisa yace innal ladina yakfuruna billahi kaga dai anan sai aka bude ta da kafirci da ba lalle waɗanda suka kafirce wa Allah an gane wa rusulihi kuma suka kafirce wa manzannin Allah sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzanni wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi kuma suna so su bambance su rarrabe tsakanin Allah da manzanni shi na fata a su raba Allah da manzanni su raba Allah da annabawa wannan shine nufin su wajen kawo cewa Allah wa yaquluna har ma da suna cewa nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi min yarda da wani bangare da littafi mun kawo cewa wani bangare ma'ana sun yarda da cewa Allah shi ne mahalicci na so ku gane tauhidin rububiyya in yi tarayya da arna a cikin Allah da kansa ya tabbatar da alwala in sa aljahum man khalaqa samawati wal ard yace ni ga za ka tambaye su waye halitta sammai da kasai za su ce ma Allah wannan tauhidin kun yi tarayya da su mu mun yadda da Allah kuma sun yadda da Allah shi ne Allah ya ce sun yarda da wani abu na ɓangaren allantakar Allah amma sun kafurce wani ɓangare to shi kuma Allah ba na masa hawa kan katanga kafar ka ɗaya na ciki ɗaya kuma tana ina tana wani ba a Allah ke sa ce ya ayyu allazina amanu khudhu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku masu imani ku shiga musulunci gaba ɗaya kar ka raba kafa ka ɗora ɗaya kan katanga ɗaya tana ce ka ce ka yi imani da wannan abu ba abu kaza ba ka yi da shi ba ba gurin Allah ba ka yi da Allah ba shi ne anan Allah yake cewa wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi kuma ko wannan ba wai a gurin kiristoci da yahudu ba ko kai ne musulmi ka samu wannan matsala ka zama kafiri domin ai wannan magazin kai musulmi ake yi wa to a karfe ya ka bi irin wannan tafarkin nasu na ba ta kuma karfata ya zama ka yadda da wani bangare ta kafa ce wani bangare ya sa a wani guri ya ce a fatu mai nuna bi ba'adul kitabi wa takfuruna ببعض سيتي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا سيتي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بباطل أما تعمل أفتؤمنون ببعض الكتاب yanzu kwa yi imani ku yarda ku sakankance da wani bangare da littafi wa takfuruna bi ba'dhin amma ku kafirce wani bangare kun yadda kun yi imani cewa Allah shi ke yin ruwan sama Allah shi ke halitta Allah shi ke ba da haihuwa duk wani ayyuka na Allah na rububiyya kun yadda amma matsalar ku shine ba ku yadda a bauta wa shi kadai ba su ba su ba jama'a na fahimtar magana to duk wanda yake da irin wannan tauhidin sunansa kafir sawa'un cikin musulmi yake ko kuma cikin asalin kafirai da cikin asalin nasara jama'a ana ganewa ko da haka Allah ya ce a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sai ce fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum babu sakamakon da ya dace da wanda ya aikata haka daga cikin illa khizyun fil hayatid dunya in ba ta bewa da tambadewa da lalacewa ba a wannan rayuwar ta duniya ku lura ku gansu wallahi duk hankalinsa za ka gan shi wawa ba daga hankali duk hankalin Allah duk nutsuwar shi kana kallon sa daga yanayin sukurantar sa kai kaga wauta da cikin hankali da kare duk yadda yake ga haske da kwalliya ko sai ka ga baki da kuma duhun kafirci a cikin zuciya da musulmi haka da kuma duk yadda yake ga koshi da mulmul fatarsa na yanki wallahi sai ka kare masa kallon ka hango duhu na kawunci da duhu na zalunci da duhu na rashin tauhidi a kan fuskarsa da zuciyarsa wala hada ta babu ya sa ba ka da mawadata daga cikinsu ga wadata amma komai nasu a kuzuri shiga cikin gidan shi kicin ɗin matar shi a wargaje saboda babu tsari ga musulunci kan gadon shi a wargaje saboda babu tsarin addini tufafin shi a birkice saboda babu tsarin addini shi ne bai yadda idan fitsari ya taɓa tufafin sai wanke ba haka ne bai yadda idan wani kwatami ko wata kazanta ko wata najasa ta falsamu a jikinsa ya tsaftace ta ba don haka duk inda ka ga rayuwarsa ka ga yanayin mu'amalarsa da zamantakewarsa sai ka ga shinne da hayaniya a ciki don Allah ya ne abin sha'awa a kuma wani me abin sha'awa a cikin wani ba abin sha'awa a cikin mutanen da za su ci abinci babu sunan Allah in ku za su ambaci sunan Allah to sai dai su kama sunan annabi Isa haka ne mutanen da Allah ba yi da lokacin su sai a sati sau ɗaya ko ba haka bane sai da lokacin su don Allah me yayi tsari da rayuwa mai daɗi cikin mutumin da a a sati Allah yana da lokacin sa ne kawai lalawa uku ko awa biyu ya tafi karfe takwas ya taso sha biyu da rabi shi ne kaɗai yake da shi me ya abin sha'awa a cikin mutanen da za su shiga gurin ibada tsirara kowa ya saka irin diresin din da yake bukata mazansu da matansu su shiga suna gaurayuwa da juna ga kujerarta a nan ga tasa a nan a haka suke fa bauta wa Allah ba kunya ba su ba Allah menene abin sha'awa a rayuwar irin wannan mutane amma ka duba yadda mutanenmu suke ƙara rungumar irin waɗannan mutanen suna ganin wai ba zai yi kai rayuwa ingantatta a wannan duniyar ba sai kana da wani aksi wannan duk yana daga cikin abin da Allah ya tsoratar da mu dangane da mu'amala da su da zamantakewa da su a wasu suna neman kayan su wasu suna neman 'ya'yansu sati da ya wuce mun faɗa wanda abin da zai haɗa ka kaɗai da ƴaƴansu shi ne shiga su musulunci sun shiga musulunci wanda babu laifi amma idan ba su shiga musulunci ba ruwan kwanci tare da cewa akwai ayoyi da suka halatta ko kuma ayoyi da suka haramta akwai ayoyi da suka haramta a karan farko daga bayan musulunci ya halatta na fata ana fata da magana wala tankihul mushrikina حتى يؤمن سيأتي ولا عبد مؤمن خير خير من مشرك ولو أعجبه سيأتي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن سيأتي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت سيأتي أولئك يدعون إلى المال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه Allah ya ce matan musulmi kar ku auri mazan arna har sai su ji imani namiji mumini ya fi muku alheri sama da namiji kafiri haka Allah ya ja hankalin matan mumini sannan ce kuma mazan mumini kar ku auri matan kafirai matan arna har sai sun yi imani sai ce wala wala wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a aje basu mumina mace ta kuku alheri sama da kafira muguwa a zalima a kunguwa ko da ku kyawunta da nutsuwarta da hankalinta ya burge shi ne walau a aje basu sai Allah ya faɗi me ya dalilin da ya sa ya hana muminai mata auren kafirai maza ya kuma hana muminai maza auren kafirai mata sai ce ula'ika ya nuna ilan nari waɗannan da nake hana ku auren su ku mata musulmi ku auren maza arna da ku maza musulmi ku auren mata arna abin da ya sa na hana ku su waɗannan arna suna gidan mutane da zuwa rukun jahannama ula'ika ya nuna ilan nari wallahu shi kuma Allah da ya ce ku auri musulmai ɗan uwanku ya duko ilan jannati wal madhkara bi idnihi yana kiran ku ne zuwa ga aljanna da gafara da izini wasu malamai suka ce wani bangare na wannan aya yana nan tabbatacce kamar yadda aka sani shine lallai maza musulmi su auri mata musulmi sannan kuma ya halatta gare su kuma su auri mata arna kamar yadda wasu ayoyi suka nuna cikin suratul nisa suratul an'am da ma'ida da dai sauransu na fata a rubuta so amma abinda malamai suka ce tare da cewa akwai halaccin haka daga bangaren maza bangaren mata kan haramu a yarda a auren da musulma da kafi haramu Allah ya haramta wannan kuma wannan malamai suka ce ya zo ne ƙarƙashin faɗin Allah da yake cewa walan ya ja'ala Allah lil kafirina ala mu'minina sabila Allah bai taɓa yarda kafirci ya samu fawa akan musulunci ba to a ka'idar auratayya kuma idan aka yi aure shin mata ne kasa ko miji ne kasa mata to ranar da aka ɗauki mumina aka ba wa kafiri yanzu ka ga muminin da tana ƙarƙashin wa kafiri ka ga kafirci ya hau sama menene wannan dalilin da yasa Allah ya haɗa ka saboda dole ta bar biyayya ba ka'idar musulunci ko ba biyayya ba musulunci baya yi wa arnanci biyayya babu babu inda aka samu wannan addinin musulunci to yasa sai Allah ya haɗa amma kai a matsayin ka na mu'mini in ka auro ka tana karkashin ka kaga kana sama da ita a matsayin ka na musulmi dan haka musulunci na sama da ita wannan dalilin yasa Allah ya halatta kai musulmi kana iya aure wannan shi ne analysis ɗin da malaman musulunci suka yi dangane da halaccin da Allah ya bayar akan auren waɗanda suke ba musulmi ba jama'a na fahimtar da magana da kyau amma tare da haka idan ka je kana jin fatawoyin manya-manyan malaman duniya za ka ji tare da halaccin suka ce tun da halacci ne ba wajibi ba to kar ka aure su ka aure naka misali tuwon masara da tuwon shinkafa duka halal ne aiko
أكرمك الله
da fata haka ci magana to shi kenan yanzu dan ka daina cin tuwon masara ka ce kai shinkafa kawai tuwon shinkafa za ka ci akwai wanda ne cin kai ne babu da ma halin ne ba wajibi ne to shi kenan sai ka ce kai ba za ka aure kafira ba su ma za ka aure tunda wancan din ba wajibi ba ne halacci ne dan haka ba ka da bukatar ta ba wanda ne ce kai ne sannan suka ce bugu da ƙari shin matan musulmi ƙarewa suka yi ba su ƙare ba sannan suka ce idan wata kala kake nema a cikin matan ƙarna to matan musulmi ba wannan kalan ba kalolin da ba idan doguwa ke bukata a kowane ta miƙe sai kanta ya taɓo ta fata in gajeruwa kake bukata har wada muna da su kai har da gara wada wanda ba su kai wada kai ba an gane ku idan nuciya kake bukata akwai in tsiki tsila kake bukata ba na fata ka fahimta magana sannan kuma idan fara fat irin masu kama da aljanun nan ka san wani in yazo yana lissafa ma mata da biya ba sai ka dauka wata karamar aljana yake bukata to ma irin wannan ne akwai haka idan bakaken ne take bukata duka to ba launin da ba wani su don haka me yana ka ce ira bari sai ka je ka nemo wannan can wannan yana daga cikin abin da musulunci ke nuna mana duk wannan fa ba wani abu ne ana so a protectin din imanin ka saboda kar ka yadda yanzu jama'a nawa ne aka samu waɗanda suka kuskura auren arna daga ƙarfe duka ƴaƴan suka koma arna Allah ne kare ya sama da kansu to wannan abin malamai suke tsora cewa yasa suke cewa duk da ya halatta to kai ne kamata ka kawo ba akwai wanda su kansu ma sun yi kwambatin ko kafirci ba ma ya yi suka haifa ba so shi yasa Allah ya jikin malam Jafar Mahmudu Ali da ya zo kan wannan ayar bayan da ya gama duk wannan analysis din ya yi maganganu ya nuna ya yi condemning din tare da cewa ya halatta ce bai kamata ba sai ce to in har ma ya halatta ne to malamai suka ce sai a samu wani cikakken mai imani kuma ya san musulunci ya san kafirci ya san lungunan musulunci ya san lungunan kafirci ya san abin da idan aka faɗa mar zai gane so ake a jawo shi ya kafirce wa Allah ya san kuma dabarbaru da zai yi shi kuma ya jawo ta ga musulunta haka ne kuma ya ce kai in takaita muku dai akwai buƙatar a samu wanda zai aure irin wannan sai dai ya zama wani malami ne wanda ya san addinan duka guda biyu ya ce ko da iya malamin addinin musulunci ne kaɗai bai san kafirci ba shi ma bai kamata ya kawo ba don shi ma akwai haɗari da kare shi ya ce amma muƙaddara ya san website ya san musulunci ya san kafirci yana da ayoyin a kansa yana gwarawa ma da wasu suna dawowa musulunci to in aka ce ga wata kafira nan babu laifi ya auro ta domin akwai garantin cewa ba ta isa ta rinjaye shi ya kafa cewa Allah gama kuma kuma da magana da wannan in ma za a yi magana akan cewa su su amma in ba haka ba babu wannan magana tana da tsayi tana da maganganu da yawa na malamai a karkashin ta dan aka kattaja mu da yawa akwai abin da nake so mu kai zuwa gare shi dan haka dai Allah yake cewa ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض suna cewa mun yi imani da wani bangare ma mun kafir cewa wani bangare Allah ya ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila su ne waɗanda suke nema su riƙi ta farki tsakanin musulunci da kafirci yasa a wani wuri ya ce innal ladina kafaru innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru sai ce thumma zadu kufran أولئك لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا هكذا Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani sannan suka kafirce suka sake imani kuma suka sake kafircewa sannan suka ƙara kafirce kan kafirci tummat gado kufra Allah ya ce ulaika lam yakun Allah liyaghfira lahum irin waɗannan Allah ba zai taɓa gafarta musu ba dan sun bai da addinin addinin wani da wasa na fata ana fahimta suna wasa da addinin Allah suna warke shi ka ka Allah ba zai taba ainihin wato gafarta musu wala li yahdiyahum sabila kuma ba zai shiryar da su ta farki ne kake ba da yake ba na fata ana fahimta saboda haka Allah a nan yake nuna mana cewa أولئك هم الكافرون أو يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سنة نما سريكي تفرقي مكان المسلمين لعين كما تكافرتي wato a nan kamar Allah yana so ya siffanta su bayan munafurci kuma yana so ya siffanta su da abin na kafirci yana so ya siffanta su da munafurci domin munafiki shi fa ya fi kafiri ma matsala da bala'i domin shi kafiri ta saka fitoki ka gane ki ka gane ina ya mutu da aka ba ka da matsala da ke ka san ina ka loda shi ka loda shi a layin kafirai da ana amma shi wanda yake munafurtar musulunci zai shiga cikin arna ya zauna lafiya zai kuma shiga cikin kafirai ma ya ne ya zauna lafiya saboda kowa yana tare da shi in za ku mutum da musulunci yana nan kuma zai zai ya linkin ɗin secret ɗin zuwa ga Allah wannan mutanen hatta manzan Allah bai tsira daga cutar wasu kusan da suka wahalar da shi kafin daga baya Allah da kansa ya ɗauki faɗa ومن من حولكم من الأعراب منافقون زيت ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن Allah ya ce wa manzan Allah wa mimman haulakum min al-a'ra daga cikin waɗanda suke kewaye da ku daga cikin maka suna kewaye da Madina Allah ya ce munafiqu na akwai munafikai to ba wannan ne tashin hankalin ba sai Allah ya ce wa min ahlil madinati akwai wanda kuke tare da su ma a Madina wanda suka zo suka nuna maka suna tare da kai su musulmai ne akwai munafikai to babban hadarin na uku shine Allah ya ce ma ko ala nifaq sun goge sun iya munafurci na yankan shan in kana zaune da su kai wa'azi sai ta kuka amma wallahi kai ya suke karna ne munafukai dan Allah wannan bai goge amma mutumin da za a yi wa'azi ya yi kuka ta yaya za a kace bai da imani ai in kana yin da shi imani ma mutane su dauka kai ba ka da imani wannan ba Allah ana wa'azi yana kuka kace bai da imani sun goge in ji Allah dangane da munafurci Allah ce la ta'ala kai annabi baka san su mu muka san su na azara Allah ce mu muka san su amma duk za mu koma mana san shine Allah ya dinga tona musu asiri ɗaya bayan ɗaya ya dinga bayyana manzon Allah su har annabi ya kira ɗaya daga cikin sahabban shi ya dinga masa ishara sai annabi ya nuna musu ya ce kaga wanda kake gani na ta haba haba da ku kullum aka zo wa'azi yana nan kullum aka zo neman taimako shi ne wanda zai fara bayarwa sai dai su muna zafi haka annabi din da lissafa wa zai gaya mana sahabi wanda ake martaki da sahibu sirri rasulillah eh Uzaifat ibn al-Yaman sahibu sirri rasulillah duk munafikan Madina kan san da annabi ya lissafa su ya sa aka samu wasu daga cikin sahabbai suka dinga bin ku zai fasu da roƙonsa dan Allah ya faɗa musu shi suna cikin wanda annabi ya yi ishara da su cewa su ma mara kai ku zai kai na ta wanke shi na cewa wallahi wa na baka ci wallahi wa na kai ma baka ci wallahi san da ya bi duk sahabban manzan Allah su abubakar su kuma su usman da shauran duka sahabban annabi na gaskiya ba wanda suka zo suka musulunta na kafirci na kai ba domin wannan maganar jama'a tana daga cikin maganar da ɗan shi'a suke amfani da ita wajen sukar sahabban annabi muhammad don haka kai ma kai hankali da ita kai hankali da ita za su zo maka su ce ai akwai uzaifa annabi ya kira ga ya ta ishara masa munafukai su abubakar da umar duk suna cikin wannan annabi ya kuma kai ya kuke ɗan shi'a zindiƙan banza zindiƙan wauta to kai hankali da wannan magana in ba haka ba sai su kaula ya ta an gane magana da kai ko saboda haka sahabban annabi daban munafukai daban in ana maganar munafukai ba ba sa cikin sahabban annabi kwatan kwatan kan ka fara kawo tunanin sahabban annabi ana maganar munafukan annabi Muhammad kar ka yadda ko kaɗan zuciya ta karɓar sahabban sahabbai garari ya garo ba su da matsala munafukai kuma layin su daban jama'a kuna fahimtar da su wannan shine yadda ake bambanta in ba haka ba yanzu na sai shi a sauraya ka shi ne yake cewa wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan tabbata ya sa wani malami ya ce Allah ka saka mu a wata haƙƙa a cikin alƙur'ani ka fitar da mu daga wata haƙƙa a cikin alƙur'ani domin akwai inda Allah ya ce kula ne ka kuma mu'minuna haƙƙa ya ce to nan ka muna so Allah ka saka mu cikin wannan haƙƙa ya ce amma nan gurin da Allah ya ce waɗannan su ne kafirai haƙƙa ya ce to Allah ka fitar da mu a nan. an ga ka magana da kyau wannan shi ne da aka yi tunani kuma kafirun haƙa waɗannan su ne kafirai wanda babu munafurci a cikin kafurcinsu ba su kafurce wa kafurcinsu ba a cikin kafurcinsu su masu imani da kafurcin ne sun yarda da kafurcinsu sai Allah ya ce wa a'atanna lil kafirin azabun mu'mina su fa kafirai duk inda ka suke duk inda ka gamsu duk inda ka ji bayani a kansu domin musu tanadin azaba ta wulaganci shine wani mawaƙi yake cewa inna al-hawanu huwa al-hawanu bi nafsihi fa idza hawaita faqad laqita hawana yace inna al-hawa lalle son zuciyar da zai kai ka ga kafirci la huwa al-hawanu bi nafsihi shine wulakantewar gaba daya yace fa idza hawaita daga son zuciya ya kai ka zuwa kafirci faqad lakita hawana ka gamu da wulakancin duniyar lahira haka ne kuma cikakkiyar tambadewa cikakkiyar lalacewa shine son zuciyar mutum ya kai zuwa ga ga kafirci a fara'aita malitta kaza ilahahu hawa a fa'anta takunu alaihi wakila shin baka yi duba ba zuwa ga wanda ya yi son zuciyarsa ne allansa yasa wallahi kai musulmi babbar ni'imar da Allah ya maka musuluncin nan kai mance ne da ta kar kai ta tunana shi son zuciya yana daga cikin abin da yake kai mutum zuwa ga sako ya kai shi zuwa ga bid'a ya kai shi zuwa ga kafirci ya kai shi zuwa ga bid'a ya kai shi zuwa ga kafirci don haka Allah ya ja hankalinmu dangane da son zuciya idan ka kuskura Allah ya jarrabe ka da son zuciya to kana ji kana gani ba za ka ainihin wato ba Allah malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya ce a fara'aita man ittakhadha ilaha ko hawa a wani guri ya ce wa amallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai ce a kamar ya hade ne ba a ba kai duba ba zuwa ga wanda ya rike son zuciyarsa Allahnsa Allah ya ce wa aballahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimi to lura babu babban bala'i irin wanda ya bata akan ilimi domin shi abin da yake ba ya sani ba wani sani ba wannan shiriwarsa tana da ne amma wanda ya mata akan jahilci diran da ya samu wa'azi da karantarwa da nusarwa akwai su wasu biyu ya kama ya dawo kan hanya haka da kuma shi yasa malamai suka ce dan bid'a ya fi hatsari sama da mai aikata sako suka ce domin shi dan bid'a yana aikata abu ne tare da ce a jikinsa abin alheri yake lada ma yake sa tsammani Allah ya bashi ka gaya mai ranar da zai gane har ya dawo kan hanya sai an yi da gaske kuma sai Allah ya dace amma shi ne aikata sako yana yi ma yana da karkata yana yi yana cewa to Allah ne ya samu daina haka ne dan haka duk ranar da ya samu wa'azi da karantarwa ba abu ne mai sun yi tuba ya bari amma shi dan bidiya sai rubuga ma a ya ce wannan aikin da nake ina neman tsira kake so ka raba ni da shi wallahi sai ku ga mashi ku yi kace kace da shi to shi yasa Allah ya ce wa abadahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da kai akan ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe akan zuciyarsa da kuma jinsa ma'ana zuciyar ta rufe baya fahimtar gaskiya baya fahimtar jan hankali da wa'azi da ma'anar kunnansa duk abin da za ka faɗa masa ba zai yadda ba ina wa katama ala sanin yi wa malla wa ja'ala ala basari ne gishawa sannan Allah ya sanya wani murfi akan ganinsa duk abin da za ka nuna mar da gaskiya ba zai yadda ya gita ba sai Allah ya tsara wani yadda ya ba da wannan akwai wanda zai iya shirya da ni ba Allah ba wanda ya sai shirya da shi shi yasa da Allah ya tashi jingina shiriya sai jingina ta zuwa ga kansa saboda ita shiriya ta ka gane ka fahimta ka riƙi abin ka yi aiki da shi duk duniya ba wanda ya yi sai wannan sai Allah yasa Allah ya kore ka ga manzon Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da haka a nan ma ya ce akwai wani dalilin ba akwai mai shiryar da wannan in ba Allah ba amsar shi ne ba mai shiryar da wanda ya bata a kan ilimi face Allah ne kaɗai ne ke shiryar da shi. kalli kissar bil amr ibn babura kamar yadda ake fara da ga cewa wannan sunan Isra'ili ne bai tabbata a sunan annabi Muhammad kawai dai Allah ya faɗi labarin wani mutum ne wanda Allah ya bani ilimi amma da iliminsa ya zama munafiki ya zama kafiri na fata ana fahimta amma cewa sunansa bil amr an ba'ura ka ji wannan yadda ka ji ta ka ajiye min ita akan kujerar nan kar ka yadda kai intiqalin ta zuwa wani guri domin suna ne wanda bai tabbatar da sunan manzon Allah shine wata alaihim da ba'a allazi atainahu ayatina fa salaha minha fa atba'ahu shaytan فكان من الغاوين الله يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه kaga shi ma son zuciyarsa ne ya mai da hini munafik ya mai da hini kafi haka Allah ya ba mu labari karanta musu wannan labarin wannan mutumin da muka bashi ayoyi kai Allah da kansa ya ce ya baka ayar sa ai kai kasan aya ba ta ba jama'a haka ne ko ba haka ba amma ne ba ban salata da ha sai zari da cikin ayoyi ya zama baya aiki da su ba ruwan sa da su malamai suka ce cewa da Allah ya fara ba abu ke ba wato kamar shi ne ma gaban shedan na musa baya domin shaitan shi kansa ai ba irin ilimin da yake rike ko da aka ji jagoran shaitan Allah ce da mun ga dama wannan mashi'a kenan menene mashi'a kasmiya ko mashi'a menene wato a cikin tsarin Allah Allah bai kaddara zai samu sira ba da kawai dai Allah ba ni ilimi ya faɗa ba cikin shirin Allah dama Allah bai shirya ki zai gama lafiya ba ya sa ya ce wa lauci ina da rafa ba ya ce wa lakin abu a hana gani da kawo ya nemi ya dogaro ma a cikin doron ƙasa da kuɗi da hayanai Allah ya ce wa ba a hau idan da musamman musamman sai ce Allah ya shirya da mu saboda haka dai mu yi ƙoƙari jama'a waɗannan ayoyi da waɗannan maganganu da Allah ke mana ishara wala ba kuma bane Allah yana so ya raba mu da kafirci ne domin kafirci bala'i a cikin suratul nisa aya ta ƙarshe a cikin wannan babi Allah yace inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah mai tattaro munafikai jami'ul munafiqina Allah mai tattaro munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama cikin jahannama jami'an gaba ɗayan su Allah zai tattaro su gaba ɗaya kaga waɗanda Allah zai tattaro su cikin azaba da wuta ai babu dalilin da zai sa ku da alaƙa su ko babu dalilin da zai sa ku da alaƙa su Allah ya shirya da to in ba ku manta ba na sha yi muku magana akan cewa ya kamata mu samu wata gaba a mu dinga tattaunawa akan waɗannan shirkoki da ake magana akan su domin muna cikin annabi ne wato abin da ke warware kalmar shahada a ainihin wato na uku to wannan littafi da ke gaba gare ni tare da cewa lokaci ya kusa amma ina son muka taɓa wani abu a cikin shi sunan sunansa muhtasar tasdilil aqidati al-islamiyyati littafin دكتور عبد الله بن عبد العزيز الزبري أذن الإفتاء والأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض babban malami ne a kwakwanci na tarbiyya na fata a fahimta a jami'ar al-malik su'ud a garin riyadh da ke mamlakar arabiyyar sukuriya يعرض بالتالي بسنة مختصر تصحيح العقيدة الإسلامية وتنكئد لله من صوتي ودنجان عقيدة المسلمين وانا بالتالي أمرت هذا سكنت باللاست نتقول إني لك سعودية وانا بالتالي أنا بالتالي كما كان ما كان يوزق مجال ولا يباع كوتاقي كما تباع سيش كاكا قندنا مفادي كوريا كاكا كاكا ni ma kuma yanzu ba ku abin da ke cikin sa kyauta an gane ko a cikin wannan littafi shafi na saba'in da ɗaya ya kawo magana dangane da alfasul awwal a shirkul akbar me ake nufi da shirka domin mun jima muna magana akan shirkan nan jama'a amma ba mu yanzu in na tafi ɗaya a cikin kuranci ya mun ta'arifin me shirka da wahala a samu wanda yake ta'arifin ko da larabci ko da hausa gara ma da hausa wani zai ce hana Allah da wani ko wadda bauta shi ne shirkari gaskiya ne kuma da haka kayi ne amma akwai wasu dawabit waɗanda dole sai mutum ya san su dangane da wannan shirkari an gani saboda haka a yanzu zan ba ku rukusu alƙalami kan alƙalami sonontan flashin ne samfoti shoyi na fata fahimta a ɗan rike kafin sati mai zuwa dabarar da za mu yi saboda kar karatun littafin ya tsaya za mu dinga taɓa littafi kaɗan muna kuma taɓa wannan kaɗan ina so ne babi ne na shirka gaba ɗaya nake so mu sauke ga a cikin littafin iya babu kawai nake so mu sauke kafin mu zo kuma in Allah ya taimaka muka samu wani wala Allah ko in wannan ya ƙare ko in wani ya ƙare littafin yana da fa'ida mu sake daga bangon zuwa gaskiya ba ma a yanzu wannan shafin nake so mu karanto shafi ne kusan guda goma sha bakwai amma za mu dinga tabawa kullum sati muka zo mu taba la ilaha illallah kaɗan sai mu ɗauko mu ɗan taɓa wani abu kaɗan a cikinsa da haka har mu gama da babu shi amma don Allah roƙon da nake yi musamman ɗaliban ilimi daga cikin mu a samu wanda za su rigo jota al-mufakkira khassa wato jota wanda za su dinga ɗan jotun ɗin abubuwan da za su amfana domin yanzu na farko ta arihin shirka ba ne wanda a matsayinmu na musulmi yana da kyau musulmi ce ce shirka haka ne kuma ko daga bacci aka tashi aka ce me ya shirka za ka yi jawabi da kai da aka za ku ɗaya da lokacin wasu ilaha me ake nufi ma'ana da ita ma ake nufi da ita a larabci me kuma ake nufi da ita a shari'ar Allah wannan kamar yadda ya kamata mu san tauhidi ya kamata mu san waye Allah wallahi ya kamata mu san shirka saboda in ba mu san ta bane muke afka ba cikin jama'a an fahimci wannan? na farko malamai suka ce menene ake nufi da shirka kuma menene hukuncin ta malamai suka ce a shirku fil lugha ana nufin ja'alu shay'i ma'a shay'i fil makani wahid ka ɗauki wani abu ka haɗa shi da wani abu a wuri ɗaya don kai haka kai kyautar misali in na ɗauki wannan littafin sai na saka shi a cikin wannan to a lugar larabci na yi ne shirka a lugar don Allah ku lura da kyau na fata an fahimci magana in na ɗauki ɗin nan na ɗora ya kan wayan nan to na yi shirka amma a ne a duka sanya wani abu cikin wani abu ko haɗa wani abu da wani abu shi ake nufi da shirka a tsantsan yaran larabci jama'a kun fahimci magana da kyau saboda haka in ka ɗebi ruwa ka zuba a cikin tukunya ka yi shirka amma a larabci in ka nemi coca cola ka hada da kunu jama'a ka yi shirka amma a ne a larabci duk abin da ka ɗauka ka hada shi da ɗan uwansu ko a larabci ka yi ne ka yi shirka wannan shine a takaice dangane da shirka ja'alu shay'i bi shay'i sanya wani abu a cikin wani abu ko hada wani abu da wani abu wannan shine abin da ake nufi da shirka amma idan ka dawo istilahin malaman kuwa suka ce an tabda bi ta'arifin shirki a kuke ba amma ta'arifin shirkin akbar abinda ake nufi da shirkin akbar ba huwa abinda ake nufi da shi kowa ya ji wannan fasara ko da hausan ka karike in ma ba karike larabci ba shine an yattakhidha al-abdu lillahi nidda bawa ya riƙar wa Allah kishiya in an ce kishiya ai ko da Hausa yasa ake cewa matar da ka auro akan wata mata da take da ita ake kira ta menene kishiya me ye dalilin da yasa Bahaushe yake cewa mace kishiya shine duk abin da ke haɗa ka da waccan mata to yana haɗa ka da wannan Kun gane wannan da kyau?
ya fita duk abubuwan da suka hau kanka akan wannan matar to sun hau kanka akan wannan da haka ne suka zama to kishiyoyin juna kuma wannan shine muhaddarin rikici tsakanin mata saboda ta san abin da kake yi da wancan kana yi da wancan to da haka dole ku yi imani da ita. sai mai imani za ta iya hakuri ta maka wannan lafiya jama'a kun fahimci wannan kun san wani abu wani abu da zai ba ku mamaki ka duba yadda mata ba sa sakin shi to ka duba kuma yadda Allah shi kuma yake amaci kishiya to shi yasa idan za ka yi wa mace wa'azi a kan shirka yana da sauƙi da fahimce ta da sauƙi wajen ta fahimce ka sai dai ita kan gare da gangan ta san suna da wani abun gangan haka Allah ya ta burkice ma kuma kuma idan kuma ta gane ba kuma har ya da wannan ta gane an cika maganar da so in ka zo za ka baka misali da shirka ba ta misali da zamanta da yan uwarta yanzu da za ka gane ina ka misali da ke yanzu ke za ki so a ce abin da ake yi da ke ana yi da wani Tarar ka salati ita ba ta so. Allah dan haka baya so ka bauta masa kuma ka daina haka ba. Za ta gane ko ba ta gane? Ai ba ma gane an Na ma gane.
na fata kai ta wannan to wannan shi ne saboda haka malamai suka ce abin da ake nufi shi ne an yanka kan al'abdu lillahi nidda bawa ya yi kishiya ga ubangiji ma'ana irin abin da yake yi wa Allah na bautawa sai kuma ya koma yana sarrafa irin wannan abin da wani abu to daga nan mutum yayi ne yayi shirka shi ne ta yi sauwihi bihi yana mai daidaita tsakaninsu da ubangiji yi sauwihi bihi yana daidaita su da Allah yadda yake haka Allah ya ɗauka sa ina fata an fahimci magana yadda yake ɗaukar Allah haka yake ɗaukar wannan mutum to wannan ya ake kira aikin masu ne shirka an gane wannan yau yasa Allah ya ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi ashada sai ce yu'minuna بالله لئلا والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب عنا القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. An gane?
Na'am.
Subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin mutane manyan tafiya min kudin lafi a tare akwai wanda ke rikar kishiyoyi da da Allah. To sai Allah ya faɗi muhallin inda ya zama kishiyar da Allah. Sai Allah ya ce ya shi gona kun ka kudin suna son waɗannan kishiyoyin Allah kamar yadda mummune suke son Allah. Kuma a nan ana hukumar fasara wanda ba haka da ba. Suna cewa suna son su irin soyayyar da suke wa Allah. A'a, shi kafiri ko mushriki baya son abin bautarsa kalar soyayyar da yake wa Allah. domin da yana son Allah daidai da soyayya da yake wa abin bautar sa to da ba zai so ma abin bautar ba kun gane magana amma yadda fasara ta da shi ne yuhibbuna hum ka hubbillah su kafirai suna son ababen shirkar su ga Allah irin wannan son to irin wannan son ne kuma mumini suke yi wa shugaba Allah
ya fita
jama'a kuna fahimtar magana? wannan dalilin yasa su mumine ba sa iya haɗa Allah da wani Jama'a kuna fahimtar? So, wannan shine abin da Allah ya saka ba yuhibuna billah da haka sai Allah ya bambance tsakanin soyayyar kafirai ga abubuwan su da kuma soyayyar wani mumine ga Allah sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah su muminai soyayya su ta fi tsanantuwa ga Allah me dalili shine ba sa haɗa soyayyar Allah da soyayyar wani jama'a ku gane magana da kyau wannan ta sa ba su yadda su yi wa Allah kishiya ba yasa za mu zo cikin wannan bayanan da za mu yi in Allah ya yarda jama'a ko kun san akwai shirkul mahabba shirka ta so akwai son da in kana yi wa wani abu ko mutum ne ko aljani ko matarka ko babanka to wannan son ya zama daidai da irin son da kake wa Allah da haka ka zama shirki a wurin sannan akwai tsoro wanda yake na shirka shirkul khawf tsoro ya zama wani irin kalar tsoro kake yi wa wata halitta ko dai ɗan adam ko aljani ko babanka ko mamanka ko matarka ko mai gidanka wanda wannan kalar tsoron ya zama tsoro ne amma na shirka misali zan ba ku mutumin da yake tsoron bokawa ne zai hana shi ya samu arziki ko ya hana ya samu haka wannan ya sa daga an ambata sunan bokan na sai ya firgita ya razana har ma ka je na cewa ku yi hankali da mutumin nan wallahi boka ne da tsakke zai iya wani rumboto rayuwar ka ta tarwatse ta lalace wannan shi ne da mushriki domin yana yi jin tsoron wannan mutum irin tsoron da ake yi wa ne ne domin Allah ne kadai in ya tasa ka a gaba rayuwarka ta mi to amma in kana tuna shi in ya kare ka ba wanda ya sai tarwata rayuwarka za ka tsoron wancan katon banzan ba za ka ji ba na haka kai ne sadi da tauhidi wani akida amma daga zarar ka dawo kana jin tsoron wata halitta a duniyar nan kowane ne kana jin tsoron zai iya maka abu wanda za ka shiga damuwa ka manta kana da babban mai kariya shi ne Allah kawai mutum ki wa kai da haka duk waɗannan jawaban sa cikin wannan babu za ku karanta a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala saboda haka ai hankali al'amuran suna da haɗari so bai kamata muna ta karanta littafin nan amma ba musamman mai take shirka Allah ya shirya da ku. lokacin to don haka dai a takaice malamai suka ce ya daidaita shi an gane fi rububiyyar ya zama yana daidaita wani halitta cikin rububiyyarsa ma'ana yana ganin yadda Allah ke halitta kaza shi ma wannan halitta tana iya halitta wannan abu kaga kai wa Allah shi da cikin rububiyyar yasa za ka ji ana cewa geographers idan da yi a hankali cewa da kuke yanayi ne ke yin ruwan sama ina fata kuna fahimtar magana likitoci ku yi a hankali cewa da kuke yi kaza ne ke sakawa in abin nan abin nan abin nan fertilizer ne ke cikin place wacce ke ganta kuna minan jahili na ina fata a yi hankali a dinga jinjina abin zuwa ga Allah in ba haka ba sai kafa ta zama yanzu na sai ka zama shi su zo da haka kar ka shiga cikin rububiyar Allah halittun Allah ka bar shi da kayan shi kar ka yadda ka jingina wani abu na halittar Allah zuwa ga wani wannan shi ne ainihin wato a shirka fil rububiyya mutum ya dinga shirka cikin rububiyyar Allah an gane au asma'i au uluhiyyati ko kuma shirka cikin uluhiyyar Allah ne abin da muka faɗa ma'ana mutum ya bauta wa wani Allah ya bar Allah wannan duka mun sani za mu zama ƙara bayani au asma'i wa sifatihi ko kuma ka ɗauki sunan da ba na Allah ma'ana sunan Allah ka jingina zuwa ga wani kamar yadda satin da wuce kamar da yake fara cewa yarbawa suka tashi suna suka sa suna abdulgani sai su dawo kuma suna kiransa gani to waye gani gama Allah to in ka rike wannan kuma an gaya maka ba daidai bane ka ci gaba to kai a shirku bil asma'i shirka a cikin sunayen Allah yes domin yanzu abin da kake cewa wannan gani kana cewa ma- mai wadatawa ko mawadaci waye mawadaci da ma ko mai wadatawa Allah Allah sai dai ka ce al-gani bawon al-gani to nan ne tauhidi yake أو أو أو صفاته أو كما شركة أتكن سبوكم الله شيني irin aikin da Allah ne ke yin sa ko kuma siffar da ta tabbata ga Allah ta jingina wa wani misali kamar yadda wani ke rera bai tuka yana cewa kashin kaza da an ka dafa ya tashi gaban ka ya tafiya ya zagaya ko ina da ina karama shi ruku a ina idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina yanzu don Allah da ba yanzu idan na miƙe a nan ina magana wanda ke bagadaza yana kallo na baya kallo na in dai ba ta abin da ya shafi akan intanet ba amma a ce ba wani intanet kawai a yi masa kashafi ya hau wani anan yana bagadaza to ba abin da suke yi kenan dan lokacin da aka rera wannan bai tuka ma ko labarin waya ba ba labarin waya kwata kwata ba da kana kai ta wuri ka ce a yana nufin ta screen ne kada mutum ma a lokacin babu labarin so don haka kaga wannan shirka ce ta hanyar siffanta ɗan adam da irin siffofin wane ne Allah Allah ne kadai mai irin wannan siffa so sai ka jingina zuwa ga to kai shirka a cikin siffofin Allah jama'a ku biyo nan Allah ya sa ku kuka ne zuwa domin ci gaba da wannan darasi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da dadi da ku wannan muka yi tuma hanyar ku kan jini da kuma ciki Allah ya yi mana hada kuma inda rabbi lahi to dai kafin mu sallame akwai abubuwa guda uku na farko dai akwai malam Aminu ladan koli wanda shi ne mai ɗaukar karatu suka mu a kan a intanet musamman facebook allah maɗaukakin sarki ya jarabe ki da rasuwar shi wanda ya sannan mun sha zuwa nan muna taya ta addu'a saboda ta zo an haife ta da matsala wanda har mun taɓa zuwa da takardun gwaje-gwajen da likitoci suka yi da kuma makudan kuɗaɗen da ake nema domin yi wa wannan baiwar allah ya canja kusan miliyan bakwai kusa wani haka alhamdulillah mun yi iyakacin yin mu dan a samu wanda zai dauki nauyin wannan jinya Allah bai bayar ba amma ina so in ja hankali na da namu da shi kansa ma na alimin cewa wannan jinya da Allah ya jarrabe wannan yarinya muna da yaƙini akan cewa jarrabawa ce da Allah ya jarrabe shi ya jarrabe ki ya jarrabe mai ke kuma ya jarrabe ku ɗaya to ita kuma jarrabawa idan Allah ya yi maka ita in ka daure ka cinye ta baka da haushin kowa ba baka da haushin Allah ba baka da haushin wani ba ka daure ka haɗiye ta ba akwai lada da ɗimbin yawa a kan saboda ya tabbata a kowa ingantacciya cewa yara irin waɗannan da suke rasuwa suna ƙanana Allah yana kai su makarantar annabi Ibrahim ne a ci gaba da karantar da su sannan daga ƙarshe ranar tashin alkiyama Allah zai musu hannun kiriya ya ce su wuce aljanna sai yaro ya tsaya ya ce shi ba zai tafi ba sai an kawo shi baban shi ba zai taɓa sai an kawo turare in ba ku manta ba da muka zo babi dangane da masu ceto a cikin ahkamun da naki mun kawo maganar yara kana kuma mun kawo wannan hadisi so su ce ba za su tafi ba sai Allah ya ce ina baban nan a wata ruwaya ma annabi ya ce ta iya yiwuwa baban yana wuta sai Allah ya ce a je a samu shi kaga a dalilin wannan yaro ka samu tafiya ina sai a dan